بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله عقيدة أصحاب الحديث na Malam Abu Uthman As-Sabuni wanda ya rusu 449 rahmatullahi alai za mu tashi darasi na 21 inda Malam yake cewa al-ajalu maktubatun wa muhaddada al-ajal jam'u ajal ajali abu ne da yake maktuba abu ne wanda yake rubutacce wa muhaddada kuma abu ne da an iyakance shi lokacin ka dai sai ka mutu ba ƙari idan ja'a ajaluhum لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كل نفس ذائقة الموت haka rayuwar take zama kullum mutum ya ringa ji to zai faɗi mutuwa gobe sai ka tuna cewar yau ina mahaifinka yake na kakanninka suke za ka ce akwai wasu abokananka ko wasu ‘yan uwanka ko ɗanka ko matarka ko makwabcinka an faje an binne shi ko ba a ƙara ganin shi ba shikenan ya tafi fa innahum qad afdau ila ma qaddam sun tafi hugu zuwa ga wanda suka aikata sun tafi shikenan abubuwan da suka rage ma kawai wani abubuwan da annabi ambata guda uku ina mata insanin qata anhu amaluhu illa min salat ilmun yuntafa'u bihi sadaqa jariya wadda salih shi yasa yana lokacin da yi mutum ya shirya kada mutum ya nadama yau ma latan fa'on nadama kullum mutum ya shirya ya ringa jin kamar ba zai kai an jima ba malam yace ahlus sunna wa ya'taqiduna wa yashhaduna anna Allah azza wa jalla ajjala li kulli makhluqin ajala ya kudurta yi shi da lalle Allah azza wa jalla ya ajjala ya sanya wa dukkan wanda yake makhluq wanda yake abin halitta ne bayi suna da mai ajala lokaci da Allah ya ƙididdige wanda ba za su ta wannan lokacin ba wa anna nafsan hagarai lan tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala ba za ta mutu ba sai da izinin Allah abu ne da aka ajjala shi aka rubuta shi lokaci ne da yayi kuma shi kiran sai an tafi duk inda ake son shi ko ake kaunar shi lokaci sai an tafi ya zama labari kawai shi kenan a ce aiwa ne a tafi wa idan qada ajalul mar'i idan ajalin mutum ya cika falaysa illal maut ba abin da ya rage sai mutuwa wa laysa minhu fawt anan shi wannan abin ba zai iya kubuce mashi ba ba zai iya kauce wannan mutuwa ba dole sai an tafi Allah azza wa jalla wa likulli ummatin ajal ka gani dukkan al'umma tana da ajal idan ja ajaluhum la yastakhiruna sa'a idan ajalin fa yazo ba a jinkirtawa sa'a sai an tafi wala yastaqdimun kuma ba a gabatarwa qaruna al-araf wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa yashhaduna haka ahlu sunna suna shaidawa anna man mata wanda ya mutu au kutila ko aka kashe shi to faƙadin ƙaba ajaluhu to adalin shi ya cika almusamma lahu wanda aka ambata mashi bi katibu rizqihi wa kaza kaza wa ajlihi wa shakina lokaci ya riga yayi qala Allahu azza wa jalla law qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alayhimul qatlu ila madajihim wa qala aina ma takunu يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة kaga الموت a larabci muzakkar wallakun yudrikkum almaut walau kuntum fi ma ga mutuwa a Hausa mace ce ko mutuwa ta dauki shi innal mautal ladhi innal mautal ladhi al mautal ladhi ba allati ba قل إن الموت الذي تفرون منه kaga a larabci kenan a ba hausa mutuwa ta mai gaugawa wata mashi gaugawa ba da kaga wani taimashi a lokacin shi ne yayi a ce mutuwa ta mai gaugawa a'a dafa lokacin kenan ba wai ta matso bane ta yi a'a dama dai lokacin da kaddara mai kenan mun dole a tafi wasu wasatu shayatin kamar yadda ibnu abizin al-qayrawani a cikin muqaddimar risala ya baka wannan ko malin yace wa ya'taqiduna anna Allah subhanahu khalaqa ash-shayatin sannan ahlus sunna suna kudurta cewar lalle Allah khalaqa ash-shayatin ya halacci shaydanu yuwaswisuna lil adamiyyin suna waswasi game ga 'yan adam wa yaqsiduna istizlahum kuma suna da fatar kaskanta su wa yatarassaduna lahum suna dakon su qala Allah azza wa jalla Allah yake cewa inna wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim lalle shi lalle shedan shedanu la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun kaga ba labari kenan shedanu suna wahayi ga majibintansu don me liyujadilukum in kuka masu da'a fa tuf innakum la mushrikun ba karami ba mu ji karatu malam ya ci gaba da cewa wa anna Allah ta'ala yusallituhum nan ne ko wa anna Allah ta'ala yusallituhum ala man yasha Allah yana daura su akan wanda ya so wannan shedanin su yi tasiri amma alamai ya sha ga wanda ya nufa wa ya asimu Allah yana tsarewa kuma min kaidihim daga makircinsu min kaidihim daga kaidinsu wa makarihim da makircinsu mai ya sha wanda ya so Allah azza wa jalla Allah cewa yake wasu tafziz man istata'ata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa raji wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وقال الله كما يكتشف إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه سورة النحل كده مالك يتي حقيقة السحر وأنه لا يضر إلا بإذن الله hakikanin sihiri da cewar kuma shi sihiri baya cutarwa sai da izinin Allah hakikanin sihiri kasan wasu na ganin ba sihirin ma gaba da wasu na inkarin an annabi sihiri da ya tabbata an annabi wannan sihirin ya tabbata abu ne ingantacce hadisi ingantacce ya zo da shi sannan kuma yana da hakikanin shi sihiri daban-daban ne akwai sihirin tafrik a zo a yi dan araba don a raba don a raba uwa da ɗa ko a raba uwa da ɗiya ko a raba uba da ɗa ko a raba uban gida da ɗan da yaron shi a kasuwa to duk ana irin wannan ko a raba masoyi da masoyiya misali tana ta ƙi shi ta ƙi san shi to kawai kowa ma kawai ya so ta da haka sai ji a yi sihiri a raba wance da wance sihirin tafriq kenan akwai sihirin mahabba shi kuma na haɗa soyayya ne in kika yi wasa garin kwaɗayinki da an baki wani abu kin sha ɗan lemu ne ko kaza kaza kaza daga nan shike ko wani sweet ko wani kaza kaza da sauransu shi kuma wannan na haɗa soyayya ne to shi kuma sun mahabba idan aka samu filuwa ina kuma kuma tafrik daga so sai kuma kuma sifir tafrik dan an samu wani kuskure misali da haka shi ana yin dan a haɗa soyayya akwai sihirin takhyil rufa'idu mutum ya zo ku gan shi ta jujjuyawa alhali idanuwan ku ne aka sihirce saharu a ayunan nasi sihir takhyil kaga mutum ya zo yana tafiya saman iska a'a idanuwan ku ne aka yi ba takhyil aka sihirce kuke ganin shi a haka dan na mai alfi kursi ka sha ikon Allah zaka sha mamaki kaga sun faka da mota a ta jawabai an kewaye jahilai sun kewaye shi a ta kallon shi a zuwa abubuwa ko ga mota tana tafiya ta kadai da cewa yirbas jiyu ba yi gabas yamma yi hon sai ta yi a yi ta bada kuma ta ɗauko wuka ita gagara ma wuyan shi da sauransu sihirin takhayil akwai sihirin nazif a maki sihiri jini ya ta zuba ki zama kina jini ko da yaushe wani lokaci kuma sai mijinki ya shigo gida sai jini ya balle maki ko kuma mijinki ya dawo gari sai jini ya balle ko kuma ya miji zai kusance ki sai jini ya balle akwai sihirin arrabt na yi shi ma yake ta ga magaban ma ya shafe gaba ɗaya da sauransu akwai sihiri dai ga sun daban-daban sihir kaza sihirul khumul da sauransu duka da akwai nau'uka da dama na shi sihiri malam yace wa yashhaduna anna fi dunya sihran wa sahar ahlus sunna suna shaidawa lallai a duniya akwai sihiri kuma akwai masihirta akwai bokaye eh sai ga mutum ya zo ne rana hankali ya dauko wani dan faranti da da yashi ya ce ai ya gano ba abin da ya gani kada yake sai ga dan ya haka ai ya gano ba abin da ya gani in ba wannan yashin ba ba abin da yake gani kada yake ga shahi ko kuma da kazo ka fara bayani ya ce a dakata ai na san a wani tafa da kai amma da gyama amma da gyama suka faɗa ce kwarai kuwa ai sun gaya wa ai shi ai shi da wani wani da ya je don bokan ya ce ya fara faka ya fara cewa ga wani ki tafari ya ce da kata da kata ai na sani an faɗa mani amma dai faɗa mani ya ce a aboka tun da ka ce tun da ka ce ka san a wani ki tafari sai ka gaya babu da ke tafar ga ya mai inji wannan abu ta ce a ai na sani amma ne faɗa mai inji na fi sani daga bakin ka ƙarya yake wani sai ka ɗauko kanin labarin ka fara mai shi naretin abubuwan ka fara mai ruwayar labaran su tu dakata baki shi ya bace ka san musamman dama mata dama da mafi yawa bai ta sauran boka ana baki shi ya ce ko in mata ne kishi ya ce in kuma manyan mutane ne bai wuce kuɗi ko siyasa dama dai ai bai da wuce in kuma mace ce dama kishiya ko mallakar miji bi ta zaizai ne ko wane ne wane kina son kina son sai mallakar miji samu da ake yi kawai ya ishe ki kewa ai kin yoron boka ba kudin kawai ki kawo sa ki kawo dan hari wasu kin da yoron katan banza ba malin yace illa annahum sai dai su wannan bokayen la yadurruna ahadan illa bi idnillah ba sa cutar da kowa sai fa da izinin Allah قال الله عز وجل الله ce wa mahum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah da haka za ka gani kace kwarai kuwa zan gani ba dan wace ba zan gani ba zan ga alheri ba eh kuna daga maka hankali shi da ne kake yi wallahi sai na kaza ɗinka sai na ga bayanka sai na hallaka ka sai na Allah ya bar sa kada ka wani ji tsoro kada ka wani tsorata ma gaba daya kada ka ma wani ji aran kawai a kan baka ji komai yi da abin da zai yi. Malin ya ce wa man sahara minhu wanda ya sihiri daga cikinsu, wasu ta'amala sihira, wa ta ƙada annahu ya durru ya ƙudurta cewar sihiri yana cutarwa auyan fa'u ko yana amfanarwa bai gayyari idinillahi ta'ala ba tare da izinin Allah ba, faƙad kafara billahi jalla jalaluhu to wannan ya kafirce wa Allah. don siri kafirci ne fa'ida wa safa idan ya siffanta maka ma ya kafuru bihi a wanda ke kafirta da shi labin kafirci ne to ustutiba za a nema da ya tuba a ce kai boka ka tuba fa in taba in ya tuba fana good in bai tuba ba wa illa duri bat wani kuku za a kashe shi wa idza wasafa idan ya siffanta maka ma laysa bi kufar abinda ba kafirci bane au ta kallama wasu dalasi wasu dalsamai kaza kaza kaza kaza ya ilu kaza kaza kaza kaza kaza to kada a ce ba kuma na iya wurin shi au wa idza wasafa bima laysa bi kufr idan ya siffanta abin da yake ba kafirci bane a au ta kallama bima la yufham ko ya zo da zancen da ba a fahimta shi kaza kaza kaza kaza ya ilu har ita wasu siddabaru da wasu abubuwa dai malam ya ce nuhiya anuhu za a hana shi daga wannan abin a ce kai bari yi mana shuru ka ƙara mana wannan iskancin wallahi za fa in ada in ya maimaita to uzira ya mashi ta'aziri dan a dan mishin da aka yi ma labiru ko eh wannan abin da yake ji akan shi ya baje shi ya dan sa shi a kuna eh sabir na inda ake wasa biyu ko ya ɗan samu abin da aka ɗan mashi a ɗan sa shi a ɗan sa shi a kuna a samu su su Hamid ɗan agaji su ɗan ganshi wace wa idza wasafa bima laysa bi kufrin aw takallama bima la yufham nuhiya anhu wa in ada uzira bai ta'aziri mika shi a ɗan hukunta shi wa in ƙala in ya ce kai da Allah bar ku ji malamai as-sihru laysa bi haram sihiri ba haramun bane dahi wari ba wari ba fara sa wannan malin yace wa in ƙala in ya ce as-sihru laysa bi haram sihiri ba haramun bane wa ana a'taqidu ibahatahu yace ni ina kudrata halascin ma sihiri kaga yanzu wannan ya halasta abu da Allah haramta kenan ko ta zama kafiri wajaba qatlu ya wajaba a kashe shi li'annahu istabaha domin ya halasta ma ajma'al muslimuna ala tahrimihi abinda musulmai sun hada akan haramcin shi to ne kaga kafirci ne kenan tunda ya halasta abinda musulmai sun hada akan haramcin wannan abun malam yace tahrimul muskiri min al ashriba haramcin abinda yake sa maye daga cikin abin sha a san kullum muskirin hamar dukkanin abin da ya sa maye wannan giya ne dukkanin giya kuma haramun ce ma askar qalilu ko kafir ko haram tahrimul muskir min al ashriba malam yace ahlu sunna ashabu yuharrimu ahlul hadithi al muskira min al ashriba ashabul hadith ahlu sunna suna haramta maye min al ashriba daga cikin abin sha duk abin da yake sa maye a halu sunna suna haramta shi almuttakhadha min al-inab aw zabib aw tamri aw asali aw dhurati yace wadda giya wadda aka yi daga inabi ce ko zabibi zabibi shine busasshen dabino din ko ko kwaya ko tamar da sauransu duka dai anwa duk da me dai aka yi giyar kuma jama'a ita giya duk abin da sa mai kawai giya ne in ya sa mai kawai giya ne eh me alhamur ma khamaral aqal na mashi na alhamur in dai ya sa mai to kawai shi kina yanzu me illar haramta giya al-iskar shine illar to duk abin da ke da wannan illar shi ma haramun da abin da ya sa kan mai to yanzu abin da aka koma ke nuna yanzu ga al'umma matasa al'umma shaye-shaye kamar mutane shi yasa dole dama ya zama a ta sace-sace a ta rayuwa a ta fyaɗe rayuwa ta iskanci su na farko ba ilimi ba boko ba arabi a kuma shaye-shaye ka gama na alamai ke ba za a yi ba ba ilimi yanzu inda yanzu babu yanda za a yi dai mai ilimi dai mai hankalin ga shaye-shaye wanda ya san abin da yake kada ilimin addini kada ilimin zamani don me za ka shaye-shaye to da ka fara shaye-shaye ba hankali kenan ka zama haukaci daga nan ba abin da ba za ka yi ba tunda ba za ka sana'a ba an zauna zaman banza sai me sai sata sai fushi sai ka zawo wance wani wani kidnapper wani kidnapper yake maganar cewar an kama wasu aka ce mashi aka ce mashi inda aka dauke ta fa aka ce tana fa azumi sai ce ni ma ne duk alhamis da juma'a da litinin ne azumi ce ni ma duk alhamis da litinin ne azumi aka ce kai anya kuma kana azumin nan shi fa azumi ce aka fa la'allakum tattaquna kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum yace ai shi wa dusa tihi azumi ita da alhamis kai akwai abin mamaki cikin wani azumin na shi eh za ga wasu za su ga wasu za su wato lokaci za ga suke ma azumi wasu san Allah wakin nafa zai ga ma Allah ok dafa zai gaya baka Allah kuma shi gane ke ne shi ma hanga samun shi ci shi ma nan a'a kuma sun yanzu barayi fa su wasu na ganin fa hanyar sana'a su ci yanda za ku tafi ku fantsama a kasuwa kuna nema to shi ma yanzu barawo abin da yake gani shi ba wai na hanyar samun shi ci shi ma yana ganin cewar a'a shi ma yanzu fa nema ya fito nema ya fito saboda lalacewa sata hatta kalmi a masallaci in sata aiki har shi ba a barin shi fanka a sace ta masallaci makabarta ai ma sata in kai fakin mashin wajen makabarta a makabarta ma a cikin makabarta ma wajen kabarin ma wani zai sa hannu daukan ma waya yanzu ka duba ka ga wanda zai sata a makabarta zuciyar ta gama mutuwa to the extent ta gama makabarta fa gawa fa aka kai yanzu ake bin newa an ce ka fabil mutuwa idan amma a ce mutum ya sata a makabarta kai ka duba gani irin ƙeƙashewar zuciyar abin ya yi yawa abin ya yi yawa to balle ma an ce ma ƙarewa ma ƙur'ani aka taka aka saci fanka ko makamancin haka wannan ce al'ummar da muke cikinta yasa masallatin da an ga masallaci a ce a kulli in an bari za a zo a gaba agogo a gaba tagogi a gaba kaza ma kaza ma kaza ma kaza ma kaza shine baka da fargaba baka da natsuwa baka da natsuwa saboda me al'umma ta lalace ba ba ilimi ba sana'a ba komai shike malam yace la'annahu istabaha ma ajma al-muslimuna ala tahrimi ko wannan magamar shi ko malam ya ci gaba cewa yuharrimuna qalilahu wa kathirahu ahlus sunna suna haramta kaɗan da kuma da yawa kaɗan da kuma da yawa wa yunajjisunahu kuma suna mai najassantar da shi dalala mai yace innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu sun min amal shaitan fajtanibu sannan kuma yace wa yajtanibunahu suna nisantar wannan wa yujibuna bihi hadda kuma suna wajabta haddi ga wanda aka samu ya sha wannan abin na maye su wannan kenan sai mu tashi almuhafazatu ala iqamati as-salawat kiyayewa ga abin da ya shafi sallah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah